mace mai ciki ya kamata za ta iya idan ba za ta iya azumi ba ta ciyar idan kuma ta ciyar din shin bayan azumi za ta iya rawawa Allah ya yarda da mu na'am shine tambayar to na farko dai dama an ware wasu mutane da wacce take da suke cikin ta ya girma cikin ta ya girma ko yau ko gobe aihuwa ba za ta iya azumi ba sai aka ba ta zaɓi biyu ta ci abinci ta sha abin sha ta koshi a watan ramadan ta ciyar idan za ki ciyar ki rama azumi ai ba za ki ki ciyar ba eh ai afuwa aka yi ce to kaga ɗaya kenan da matar da ta haihu sabuwar haihuwa ko kuma ɗan ya ɗan kwana biyu saboda haka kwana biyu shine kamar ya yi wata hudu ko wata shida ko ya wata goma ma sai take ganin idan ban ci abinci ba nonon nan kamewa ne ɗan nan kuma zai lalace ko ya mutu saboda ba nono a jikina abincin da shi zan ci ɗan ya ci sai aka ce ita ma ta ci ta ciyar in kuma ta ga dama za ta iya azumin ta sai azumin ta kaga biyu kenan da tsoho ko tsohuwar mace wacce ba za ta iya azumin ba tana azumin ma kawai saboda su ba ta iya ɗauka da ci abincin da an ce me ta ce me ake yi ta tsohuwa ta yi me yasa annabi ce dan tsoho tsoho shekara 60 ya haura 60 duk abin da ya buƙare shi Allah ma afuwa yake ko shirme ko jan ibada ka ga yana ibada ba tsara ne ba a ce ba ma mutsari kyale shi Allah ya karɓa da san tun yana da farin sawu cewa Allah ibada amma da ya kai lokacin da Allah zai rikita shi to kyale shi a rikitansa Allah ya masa afuwa wannan da makamantansu Allah ya samu dace an gane da matar da take da rashin lafiya kamar yanzu wannan abin da ta shigo ya sunan ta ma rike rike jikin mutane walsa a hawa sha'o falsa da ta shigo ta ɗaura bayan mutum ta ɗaura ƙirjin mutum ta ɗaura kafan mutum ta ɗaura hannaye ya zama da azumi ba zai iya ba zai iya zuwa sai ya ci irama amma idan yana ganin wannan cutar fa sai ya mutu da ita to sai ya ciya an gane to duk waɗannan haka sai wanne ka ce
sai kuma ta tawai ita yawwa shi ne da dawa shi shi ne ku ciyarwa to ciyarwa ta ciyar duk wanda aka ce ka ciyar ba zai raba eh ciyarwa shi ne a ci da mutum an gane ka bar mutum ɗan za a ciyar za ka ba shi abinci ya ci ya ƙoshi ana kai azumi sai ka ware wani talaka ka ci wannan kafara ce da aka ce na yi kullum ka kawo kwano karɓa abinci da lokaci ya ana kan a sha ruwa kan da kira ka ci gaba kwano wanda ka san wannan zai ce kogin ma ta rauni ai ya samu da shi sai ka bashi ka ce wannan kan fara ce ka sanar da shi kan fara ce shikenan magana ta kare to ka gani wannan Allah al'afu ne yasa Allah ya afuwa wasu malaman biyu suka ce za a rama aka ce a ba rama ba ramawa an gane wannan kuma ba zai iya kafara ba an gane ya ci tun ba zai iya kuma ka fara ba ko ba zai warke daga cutar baya za a yi subhanallah ka ta ba shi da ɗa ba shi da miji ba ta da miji ba wani wanda zai taimaka shikenan ya faɗa a kansa ka ji dalili kisa to shi Allah akwai abin da yake afuwa akai yake sauki a kansa musamman akan ibada da ta shafi Allah dalla za kaiwa ba haƙƙin wani ne a ciki ba haƙƙin shi Allah ne a kanka hakkin wani shi ne Allah yake kallo yake to kaje ku yi sulhu ni ba na zalunci ko ku ya tsakanin ku in kuka yi sulhu ka shirya to ni da wani abuwa ne in mu ga bara eh in ka jira ni na'am shikenan ko na'am alhamdulillah sai kuma tambaya ce ce malam da Allah ya ƙara min bayani akan mace ce mijinta ya tafi shekara goma ba dan shekara har aka ji aka yi mata riba aka raba auren sai ta auri wani bayan wata uku sai miji ya dawo lafiya da abu ne
ba sai su koma kotu ba kotu za a koma gun alƙali shi ya san yadda zai yi amma tun da tambaya ta aje a gurguje auren bai ba idan aka yi kaso biyu ne zuwa uku ta je gun alƙali ba takarda sai ta yi auren ta bayan wata uku in ta tare to akwai doka ana in bata tare ba tana gidansu dai an ɗaura auren wata uku sai ga mijinta ya dawo ina zuwa yanzu ce ya aka yi da tace wallahi an daura aure ban tare ba to auren ya mutu da wancan tsohon wanda aka yi kaibar ta dama ta wannan ya ce to ya biya sadaki ya kaza ya kaza duka biya sai biya idan kuma ta tare matar ta ce sai a kira auta a kira tsohon mijinta a kira sabon mijin a ce ga su nan wannan sabon mijinki ne wannan tsohon wanda kike son zama da shi a kalle su sai su dogai tsohon guduwa kake kamar mu sai kuma mai gani muna da hannun su sai ka kaza abin da Allah ya kara mana fahimta ke to ni ta zaɓi sabon yake nan kai tsohon wancan alƙalin da ba sai baka takarda ga shi nan sai a ɗauko wani abu kamar hulɗi kenan sai a baka shi ke nan auren ku yara mara ita a bana in kuma ta ce ni tsohon miji na zan koma amma idan da tafiya ko ina sai a ce to kai ne ka kashe kaza ne sai a biya ka ai tana da ciki kuma ta ce to a bari ta yi in ta yi ɗan waye ɗan sabon ya zama ɗan na sabon kuma ɗa ne na dan doka ce ta bashi ka san malamin bikin sun warware abubuwa ka san ni ma na burki biyan goma yau kuma ni ma da ke biyo ni eh ku kaji ku kaji yanda ake sau da haka to kaga wannan shine masala wanda amma ga ga ga ga kotu dama shi alƙalin ya yi kara ci tuho kotu da haka ya san komai dama da an zo da madakalan ya san yadda take ko ba haka ba yi wannan da ya tambaya aka yi dan a ƙara haske a kai ko ba haka ba wannan shi ne abin da yake akwai Allah ya samu dace na'am masha Allah sun tambaya ta uku malam Allah ya ƙara lafiya wanda yake cewa shin mutum idan ya mutu da azumi a kansa za a iya rama masa ko a ciyar dalilin wannan azumin eh ƙara lafiya na'am idan mutum ya mutu ana bin sa azumi goma watan Ramadan wanda za su gaje shi ‘ya'yansa ko matansa ko iyayensa ko ‘yan uwansa sai a raba azumin a ce to kai babanku Allah yana bin sa bashi bashin Allah shi fi cancantar aziya no ake bin sa azumi goma babban nan sai ce zan yi biyar dan ya ce zan yi biyu dan ce zan yi uku sai mala'iku su ce Allahu akbar yanzu ya kubuta daga bashin Allah hakin ya koma kanku sai kun yi shi ba ruwan sa kamar mutum ne ana gunsa bashi ya mutu aka ce ana gunsa dubu ɗari mai ban ko bai biya ba har ya mutu in yana sane ransa irin ka kai kawo tsakanin sama da ƙasa ne ma'ana in yana sane ma'ana yana da kuɗin ya ki biya me kuɗi kana da ɗan gidan da zaka sai ka biya bashi sai ka ki kullum kana cewa zan bayar zan bayar ana ka daure ka biya kar ka mutu ana bunka har ka zo kai kirin to ka shiga azaba Allah wannan bashin wallahi sai ka biya shi sai dai ƴaƴanka su yi kokari su biya kuma ba in ka mutu za a ɗauko wancan kuɗin naka na gado a biya bashi ba a'a sai dai a fitar da doka abin da ta ce a bayar sai ba za a ƙara ba sai a ce to wannan shi doka ta ce wannan kuma na magada ne ko da bai kai abin da za a biya ba ko kuma ba iya biya masa in kun biya masa sai a cire shi daga waccan azaba ko ƴaƴan nasu to kamar haka ne to da haka sai su raba azumi inda matarsa ma za ta iya ta ce zan yi guda uku in matansa biyu ne ko uku zan yi biyu biyu ɗansa ya ce zai yi ɗan uwansa zai yi kai ko abokinka ne ya ɗauki nauyi shi ke nan Allah ce to ya kubuta daga wannan bashin kai mun ɗora ba kuma sai ka biya in sai a mutane ko ce na ɗauki nauyin bashin azumin da ake baiwa ni guda kaza zan yi matsayina na abokina shikenan haka kuma idan kuma abin da ake so ne ƴaƴanka wanda za su gaje ka shi ma azumin a biya Allah hakkinsa wannan shi abin da ake bukata ke Allah ya sa mu dace masha Allah sai me Allah ya saka da masha Allah sun mutum ba ya kasance cewa malam da Allah yana so a kare masa bayani akan yadda ake wannan kalma.
wankan janaba gaskiya ne farilla ne wajibi ne to shi wankan janaba ya kasu kaso da yawa amma dai misali sai a ce kai mutumin ahalli badawai ne kai na ƙauye sai janaba ta same ka sai ka tafi gona da janaba a jikinka sai ka zance Allah akbar za a yi sallah azhar sai ka ce to gashi na baro gida kan koma gida ma lokacin zai fita a ga ruwa sai ka ga ruwan kogi na tafki yana gudu sai ka cire kayanka ba kowa abun ka kalli ko ina ba kowa sai ka ce bismillahi sai ka fada ruwa kai facal facal ka wanke ko ina kai dan yi nutsan nan da ake Allah ka san kai nutsa ko ina ruwa ya shiga ka wanke jikin ka tuttuɗa ka tuttuɗa shike nan ka fito wankan da maka yayi ko ina ka wanke wannan wannan yake manomi kenan shine fallahu manomi shi za ko kiran kana nan kaza hayya ala falla ba ba a sa wannan garba ana cewa ku tugu manomi ba Allah ga wata wani eh an ko ba wani ka karanta shi a dade an ba karanta sai ka zo ka ta kwada abu yana neman lada ko na kada kira ne kan ka ce a to gurin sallah sai ala kaza wani kaza to a to gurin manomi Allah ya samu dace an gane ko to sannan kuma a gida ne kana da shawa shaho ta gida wacce ake buɗe ce shi buɗin nan eh to sai kai niyya kai bismillah bismillah shikenan ka gaba sai ka shiga cikin ta ka wanke ko ina mafi mafi ka ko ina da ko ina ka cuɗe wankan ka yayi kaga bi kenan na uku in za ka yi wanka da buta rufaffiya ba mafatuhan ba ce ba a buɗe take ba a rufa take in ka ga shiga ban ɗaki ka shiga ban ɗaki sai ka tsuguna akan kafar ka ta hagu sai ka tuntsuro da ruwanta ka wanke hannayenka guda biyu iya ko iya sannan sai ka nau farjinka ka wanke farjinka ka yi salti ka yi natari ka karkaɗe ka tatso abin da ya saura a ciki ka wanke ka tashi ba abin da ba kowa ka ɗan yi tsalle ko nuna muku tsallen nan ka ɗan yi tsalle kamar sau biyar ɗungun ba taɓun ba ne inda zai bata kawai da yake duk ko ina su ninki ka daba garu kai tsalle wai idan da saukowa farjin kai kuma nokewa sai ya daɗa zubowa sai ka daɗa wankewa ka wanke cinyar ka dama da hagu ƙasan ƴaƴan ya'un sayeninka ƴaƴan marina ka wanke su ka wanke wayannan ƙwayaƙwayan guda biyu ka wanke dogon an gane ya eh to haka ne ko ka wanke sosai in ka wanke zuwa sai ka bi cibiyarka cikin ta ka rangwano ta ka wanke duk ka wanke ko'ina mace ita ma ka za ta tsuguna ta fi tsari ta wanke duk farbinta da cinyar dama da hagu gaba da baya ta kuma tsarki ko ina ta wanke shi ta miƙe tsaye ta yi kure dan wani sai ka gama ka zo za ka ibada sai ka biya zai ka ga ga matsala musamman mata to sai ta yi kuri ta yi kuri sosai ta kakau duk ta fitar da sannan ta wanke to shi ma namiji haka ne sannan sai a ɗaura alwala marrakan marrakan komai ɗaiɗai za a wanke a wanke hannu zuwa nan so ɗaya zuwa nan so ɗaya zuwa nan sannan a kuskura baki so ɗaya a shaƙa ruwa so ɗaya a wanke fuska so ɗaya komai dai da alwala da muka sani su ɗaiɗai ko kai jinkirin wanke ƙafa ko ka wanke abu in kai wannan sai ka ɗauko yanki ko tsumma mai kyau saboda barin lam'a a baya ina wajauta azaba Allah sai ka ɗan wannan yankin sai ka sa musamman yanzu akwai soso na zamani sai kai soso biyu ɗaya na sabulu ɗaya na wankan jalaba ko kuma in ka tayi ka wanke na sabulu ya wanku sosai sannan sai ka yarba shi ka kwara man ruwa ka goga ka goga ka ga lam'a a baya babu kai kanka inda hannunka ba zai kai ba soso ya kai ba sai ka wanke ka gama jikinka da ruwa gaba ɗaya to in ka fito baka taɓa farjinka ba wannan alwallan za ka iya kowace sallah da ita sallar farilla ko ta nafila duk za ka yi kuma ko sallah nawa ce za ka iya yi da ita wannan alwallar saboda haka ka fita daga cikin zunufi tamkar lokacin baba ka ta haife ka shi wankan janaba bayan fa kayi wankan janaba to kuma Allah ina kallon yadda kai tsarin da annabi Muhammad ya zo ma da shi sai Allah ya fitar da kai daga laifukanka gaba ɗaya ka gane ai kamar lokacin ba baka tashi ka shikenan to amma idan baka iya wankan janaban ba to da matsala kuma sannan ruwan ya zamo mai tsarki ne kamar yadda aka sani ruwa ana gane a sufa na farko ka gane launin sa a ido na biyu ɗanɗanin sa taste ɗinsa a baki na uku wari ko ƙanshi ko ɗoyi a hanci na sha faɗa sabon manzalla in suka yi aure sabon aure sai su ɗauki ɗan turare sai a tsarta a ruwan sabuwar amarya dama da ta zo abin da ake fara ganewa tana ibada ko ba ta idan kanka zo kulluku ra'in wa kulluku mas'ulun ar-ra'iyati hatta sa'al rajulun an ahl baiti dukkan ku masu ciwo ne za a tambaye ku abin da Allah ya ba ku ciwo mace a ɗakin mijinta da ciwo ce kwaya hannu za ki ɗauka da yamar wani eh almajiri ya zo zan ba shi abinci in bayar in yace bayar ki bayar za ki samu lada zai samu lada shi ya nemo amma kan ki ɗauka ki bayar mutuƙar bai ce ki bayar ba don in ba ki ci abincin ba akan ya hana ki abinci aka ce ma aure to tun da ya nemo ruwan ki daidai gwargwado ki ɗaukar ki ki koshi inda ɗan ke ci koshi gwargwadon iko shi ma ki zuba mai ci koshi kake alwanar shi da wannan abu an gane sannan in ya ajiye kuɗinsa inda ya ajiye ido da tara in kin da ya abu sai dai ki gyara mai ya ɗora kan tebur ya faɗo kan sai ki ɗora kan tebur sai ki ɗora ƙarƙashin littafi hannun sata sata Allah ka hana lafiya yakin boye kuma na zo na ce tuna ina ke ce mu ba mu da ba mu take daga littafi eh ba a haka in wanda ya kaji kake da wandan sa ba ruwanki da wandan sa ko gyara man ma kake dan kake ne gyara ma ku ji dan tudu ki zura hannu mala'iku suna nan rake guda a ci suna kallon ki suna kallon zuciyarki ya sa hannu ki ɗebo ki ga adadin su har ma ki taɓa wani abu ko kuma kawai ki jidda man wasu nauyi saboda kin ga yana da kuɗi yau na je ruwa na je sabulu iya na cika ma kuɗi ce balle mai ma babu ya ƙare ki rage ki da kuɗi ta za ta ku ki sa mana sai ki koye kuɗin ita kuma ta tana so ta ga nawa ne shi kuma baya so ta gane to duk rashin gaskiya ne inda gaskiya ya nari na koyewa in zuba ma a gaban ki ba Allah yana kallon ki da mala'iku da ya jera miki to duk ba a son mace zama wannan kici ne mai kiwo ce a ɗakin mijinta duk abin da yake bai kamata ba kace masa wanki da kuke uwa ɗaya uba ɗaya ce ba na son shigo wannan ce ne to ya haƙuri in mu zo ku ta soro ku gaisa yi lulluɓi da ke haƙuri doka ce ta ba shi ya haƙuri ɗanki da ya balaga ba a so ta ɗaurin kirji a gabansa ɗorin ƙirji ka ga mace ta ɗora ƙirji iya nan in za ta buɗe sai ɗanta ya kalle ta a kanta zai fara gane farjin mace kuskure ne ba kyau wani mijinta ya ce mata ki daina ɗaurin ƙirji sai kuma sai kuma shi kenan sai matsala ta tsana ne ba ɗan cewa ce ba ga shi muna kallo ba ce ɗaya ne uwarsa ya nemi ƙanwarsa uwa ɗaya uba ɗaya ne mu yadda uwa ɗaya uba duk gashi an gani ai annabi ce kai a fito a kauce abin kawai ai ba ana dubin zargi bane dai ki kiyaye dokar Allah duk ki zama me yasa matan sa bai riga ni kike ba sa zama ba hijabi matan mun yanzu yanzu ga dama lan sai yanzu ki ga dama ciki to kaga dole ne mace da kiyaye in za ki zauna ki sa wannan ko dan ki ne na ciki ai ba a so da tsare ki wannan aka halarta duk duniya mutum ɗaya ne mijinki in tunkuri za ki yi yi tsirara a gani shi ma ya tsirara ki gani an halatta ma an halatta miki ko biyu magana ta kare ba shi kenan ba amma ce kina takama ko ƴaƴanki ne ko kannanki ne ko ƴan uwanki ne ko mata ne ƴan uwanki duk an haramta miki ki ne ka bude tsiraikin ki kowa ina gani babu kyau an gane haka shi ma mijin naki haramun ne ya miki abin da bai kamata ba duk dokokin da Allah ya tsora masa to in zama ina bi sai bayan da in ba shi abinci gwargwadon iko in ba shi abin sha in bai samu ba in miki da tafi ce yau an fita cikin ikon Allah ga abin da aka samu ko mu ya karbi ki ce Allah ya aiko da shi gobe ta dauro yana fita Allah ya rubanya ma in yi shi ma ya rubanya miki haka ake yi ba a buƙatar mai tsawon sa miji kan wasu abubuwa an gane ai to Allah ya sa mu dace da an gane to kaga anan shi shi ruwan sabai in yi ɗan jefa tunani a ciki sai ce Allah ya kaddara mun yi aure da ke ɗauki ki doki alwallahi wa Allah sallah raka a jikin godiya in ta je ta ɗauka gun shaƙar ruwa sai ta fi da ƙanshi sai ta ce ah ya kai wannan mijina an ruwan zai alwala ya da ƙanshin turare to malama malama malama ce kaɗan ɗan gyaran kaɗan za ka amma sai alwala ta ce mai sallar mai zahira ce mutum kana da aiki sai ka tsufa ka koya mata siffar ruwa ka koya mata yadda za ta yi alwala ka koya mata tsarki ka koya mata wankan janaba ka koya mata wankan nifafi ka koya mata wankan tsafta ka koya mata yadda za ta yi rayuwarta in jinin ya zo wani lokaci ya zo sadda izo mukutari ya shiga na sallah ba ki ta kin yi sallah ba to wannan sallah tana kan ki koda bayan kin yi wanka yanzu dai ba za ki ba amma tun da kina je aka yi kiran sallah ba ki ta kin yi ba sai da ko ina aka yi sallah sai kuma jini ya zo miki da kin ɗau buta to wannan sallah tana kan ki da kin yi sallah farkon lokacin har kin gama sallah ki jini bai zo miki ba sai ka bata dokoki dan idan ka bari matar ka ta yi gaban Allah da sallah kata kata komai a lalace annabi ya ce Allah baya zalunci a gaban Allah za ka kai komai naka yayi sallar ka ta yi komai naka yayi ita kuma ta zo bata yi wankan janaba ba ba ta yi wankan haila ba abin da ka sani ka dakume da ka sa mata janaba shikenan ka bata abinci ka tafi kasuwa ka je ka dawo ba haka ake rayuwar musulunci ba a'a dole musulunci ya baka dokoki akan iyalanka sai ka koya musu wannan in ka koya musu wannan to ka fara fita daga ciki sannan ka biya mata karatu ko da rabin izo ne kai ko sura goma ce kai sura biyar ma da fatiya ka rinka ibada da ita ka fita bare kuma an da dama sai ka rinka biya mata in ba dama kuma ya za ka yi ya za a yi sai ya ga wacce wanda da aka ce aje aje aje aje ka ɗauko yaro wanda bai balaga malami malami ce ka rinka biya mata ta karatu ke ki rinka sa hijabi duk ki rufe jikin ki gaba daya sannan ki ce ya shigo ki sun ku da kanki kasa ina biya miki kina ji in kika iya shi kenan ya tafi gobe da ni kuma zan rinka biyan sa ki ji tsoron Allah ki kiyaye wannan dokar da na baki dokar manzon Allah ce sallallahu alaihi kin ga dai shekarar ta goma sha takwas gashi nan haramun ne ya zo karanta da ki amma dan idan mu baki da ilimi kuma da matsala ibada ba za ta yi ba sai da ilimi shi sa ne da ilimi cika biya mata qur'ani ya biya mata hadisi wanda yazo na fiqh annabi ya ce man yuridullahu bil khayri yufaqihuhu fi din wanda Allah yake nufin sa da addini zai sanar da shi addini kaga shi kenan kaga anan ka fita wannan shi suke yi sabai sai mace su gyara ta su tace ta su tsarkake ta komai ta iya ilimi gashi ya wadace ta mu yanzu ba haka bane yasa wajibi duk wanda zai aure ya san dokokin haƙƙinsa da haƙƙin matarsa kar ki zama kawai abinci isani ya bata ya bata sutura ya bata abin sha ya jima'i da ita ya zuba mata mani da zuba masa ya fita kasuwa ya rabu da ita zai ɗau ruwa ta kwara a cikin ta wanke jikin da zabulu ta rinka ganin ta ci a zuwa a ruwan bala'in kanka zai dawo ranar kiyama Allah ta ce a bashi aikinta kasa kasa din nan bari shi kuma ɗaukarkinsa ta tafi a fata a bashi shi sa wajibi mutum dole ya koya wa kansa ibada dole ne wannan ba in ba ka da kai da ita Allah duk wannan da guji ibada Allah ba a ce a yi ta da ka ba sai ka san abin da kake ko alwallan nan in kai ba makaranta ka je ba ba malaman nan guda hudu imamu na malik imamu na abu hanifa hamadu bin hanbali imamu na shafi ba hudu ba su ne malaman duniya suka ce in kai sarki ba tare da ka je makaranta ka koya ba kai tambaya ba sannan kai alwala baka je makaranta ka karanta ba kai tambaya ba kai wankan janaba ba tare da ka je makaranta ba ba kai tambaya ba kai wankan mace sai wankan janaba sai wankan nifasi sai wankan raina ba makaranta ta je ba kawai ta iya ne suka ce duk ba sallar ta bace ba kuma na sai ta je makaranta ko a koya masa ka san ko muna da aiki ko addini da ka ake da dole ne da ilimi dole Allah ƙara da mu yasa duk wanda yake ina da fada a ji ko malami ko mai kuɗi dole sai ya tsaya koya matansa gwargwadon abin da zai koya musu in ba haka ba suna da rigimar su da Allah daban an ba shi amana ya ci amana Allah ka san ko ne ci amana Allah Allah ba zai gane shi ba Allah ka samu dace Allah ka ganar da mu alfarma annabi alaihi salatu wassalam shikenan ko to masha Allah Allah ya samu dace.